الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaumuna yammaci na 25 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikmatun mina tarih na babban malami doktor uthman muhammadu khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hamsin da tara wannan shine hamsin darasi na hamsin da tara darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan al-mabhathul awwal hadithul gadir wato ƙarashen bayani game da hadithin gadir gadir khum kamar yadda muka karanta wani guri ne wanda yake ainihin wato tsakaninsa da makka kilomita 250 to wannan shi'a suna cewa wannan gadir khum wai daga nan ne alhazai bayan sun gama aikin haji suke rarrabuwa kowa ya koma ƙasarsu ko garinsu to amma hakikanin gaskiyar al'amari ba haka bane inda alhazai suke rabuwa a makka ne daga makka ne kowa yake kama hanyar garinsu ya tafi ba gadir kum ba da haka abin da ya faru gadir kum har annabi ya faɗi hadithun man kuntu maulahu fa aliyun maula an ce abu ne wanda yake dalilai ne ko kuma sabubba ne guda biyu wanda duk mun karanta su a darasin da ya gabata ko dai ya zamto a sabida wato sayyidina ali bayan ya zo ya karɓi khumusin ganima a wajen khalid bin walid ya ga wata cikin ainihin bayin da aka samu ya zaɓe ta matsayin rabansa cikin khumusi ya kuma tare da ita wannan ya zama abin magana wasu kuma sun ce a'a raƙuma ne ko dabbobin zakka ne ya ce ba za a hau su ba za a kaɗo su daga can ainihin wato ƙasar yaman zuwa garin madina rashin ba da damar a hauɗin shi ya kawo ainihin wato maganganu har ma aka yi maganganu marasa daɗi a kan sayyidina ali radiyallahu anhu kuma waɗanda suka yi wannan ƙorafe-ƙorafen mutanen madina ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai maganar ba a makka bai yi ta ba a mina bai yi ta ba a arfa duk wuraren haɗuwar alhazai da musulmin duniya da annabi bai ba har sai da aka kama hanya zuwa madina wanda dama maganar ko abin ya shafi iya mutanen madina ne kawai sannan abu na biyu tafiya ce wadda take mai tsawo daga makka zuwa madina kamar yadda mun karanta satin da ya gabata wato tazarar kilomitoci ne da yawa wajen kilomita 400 da wajen 50 ko wani abu mai kama da aka gwargwadon abin da mutum ya hau domin zuwa garin madina daga makka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yada zango a irin wannan doguwar tafiya don hutawa da haka sai ya amfani da wannan gaba an yada zango a gadir dan a huta annabi ya tsaya ne a gadir khum dan a samu a huta bayan an huta a tashi a tafi to anan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wata huduba a cikin hudubar shine yace man kuntu maulahu fa aliyun maula wanda mun karanta ma'anar wannan hadithin cewa kalmar almaula a nan ko a kalmar maula ba tana nufin shugaba ba tana nufin ƙauna ko soyayya ko taimako kamar yadda ibn athir ya faɗi maganganu ko kuma fassarorin kalmar almaula wanda a ƙarshe ma da annabi malam yake cewa da annabi yana so ya ce sayyidina ali shine khalifa bayansa to da zai kawo kalma fasila wadda za ta zamto ba ta bukatar wani sharhi ko bayani kalma ce wadda duk wanda ya ji ta ya san shugabanci ake nufi kuma sayyidina ali ake nufi amma sai annabi ya kawo wata kalma wadda tana iya daukan ma'anoni da dama wanda wannan yana nuna cewa kuma daga cikin ma'anonin nata ma ba ta daukan ma'anar da su shi'a suke cewa shine ma'anar wannan hadisi har suke ganin sayyidina ali shi ya fi dacewa ya zama khalifa wayanda suka yi kalifanci kafin shi kwace suka yi zalunci suka yi da sauran maganganu makamanta irin wannan to yau za mu tashi akan al-mabhathu thani wato cikin dai dalilan da su shi'a suke yin hujja da su wajen ganin cewa sayyidina ali shi ya fi cancanta zama khalifa ba abubakar ko umar ko usman ba al-mabhathu thani mabahasi na biyu hadithul kisa wa ayatul mubahala a ƙarƙashin wannan mabahasi za mu tattauna game da alkitha wato hadithin nan na bargo ko kace mayafi hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigar da sayyidina ali da fatima da alhassan da hussein cikin wani babban wato wani bargonsa da kuma mai shigar wato shigar da sayyidina ali da fatima da alhassan da hussein cikin wannan bargo me yake nunawa shin daga wannan kawai shikenan sai ainihin wato sayyidina ali ya zama shi ya fi cancanta ya zama khalifa sannan kuma da ayar almubahala wato mubahala shine tsineneniya wato idan kuna rigima da abokin rigimarka aka kai wata matsaya to ana iya yin mubahala mubahala shine ka ce duk wanda yake akan ƙarya Allah ya tsimin fala'anatullahi alal alal alal kadhibin ko wato shine wa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil shine mubahala din thumma nabtahil sannan mu tsinuwa an fahimta cewa Allah ta'ala tsinuwarsa ta tabbata akan mai ƙarya wanda yake kan ƙarya Allah ta'ala ya tabbatar da tsinuwa a kansa to za mu ji me ya faru a ayatul mubahala din wannan ayar da na dan yi ishara zuwa gare ta rawathu aishatu radiyallahu anha ummul mu'minin aisha ita ta ruwaito wannan hadithin na alkisa hadisin mayafi ko bargo wanda ruwaya ce ta uwar mu'mine aisha binti siddiq radiyallahu anhuma kama tara kamar yadda ka gani ka kuma duba ya kai mai adalci ga ita laha wahiya wato fanzur ayyuhal munsifu laha وهي تروي فضائل آل البيت يا كيمي آدلتي تكين الأمرنسا يا كيمي آدلتي تكين مغنغننسا kai adalci ga wannan nana Aisha ce yanzu da kanta take ruwaito hadisin falalar ahlul baiti wanda an nuna kamar ita ma tana daga cikin wanda ba sa son ahlul baiti to gashi yau ita ce take ruwaito hadisin falalar ahlul baiti wa ma'a hadha yata'anu fiha man la yakhafu Allah ta'ala amma tattare da haka duk wanda baya tsoron Allah ta'ala zaka je na sukan na Aisha bi hujjati mahabbati ahlul baiti da hujjar kaunar ahlul baiti wa ha huwa al-imam muslim ga imam muslim radiyallahu anhu rahimahullah yukharriju al-hadith yana fitar da hadisi fi sahihihi cikin sahihin littafin sa bi raqam wato hadisi mai lamba ta 2424 wa lam yaktumhu gashi shi ma bai boye ba kama yaftaril ba'adu ala immati ahlus sunna kaman yanda wasu suke yin yarfe ga malaman ahlus sunna cewa ba sa bayyana da gaskiya suna boyewa ga imam muslim bai boye ba ya fito da falalar ahlul baiti ga nana aisha radiyallahu anha ta fito da falala da darajar ahlul baiti wallahu almusta'an qalat nana aisha radiyallahu anha take cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallama ghadatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a wata safiya wa alaihi mirdun murahhalun yana lillibe da wani mayafi ko bargo mai hoton wato sirdin raƙumi shine murahhal mai hoton sirdin raƙumi almirdu bi kasril mim kisa'un min sufin aw kadh wato shi almirdu mayafi ne ana karanta shi da kasrul mim mir mayafi ne min sufin da ake yin sa da gashi wato gashin akuya ko gashin ainihin wato gashin akuya da shi ake saka irin wannan ainihin wato mayafi kama fil ma'ajim kama yadda ka koma cikin al ma'ajim wato littafai da suka yi magana akan ma'anonin kalmomi za ka ga haka lidha sum yusamma hadha al hadith bi hadithil kisa saboda haka ne ma ake kiran wannan hadithin da hadithul kisa saboda kalmar al kisa'u da ta zo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanye da mirdun murahhal yana sanye da mayafi wato murahhal wanda yake da hoton sirdin raƙumi fa adkhala aliyan sai manzon Allah ya shigo da sayyidina Ali cikin wannan bargo ko mayafi wa fatimata da nana fatima wal hasana wal husaina da alhasan da husain radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da su cikin wannan bargo thumma qala sannan sai ce innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera innama yuridu Allah ubangiji madaukakin sarki yana nufi ne kawai li yuzhiba ankum ar-rijsa dan ya tafiyar muku da kazanta wato ar-rijsa kulla mustaqdharin min al'amali wato dukkan wani aiki na kazanta wato dukkan wani kazamin aiki ana kiransa arrijis ko kuma arrijisu yana daukar ma'anar shakka ubangiji yana so ya tafiyan muku da kokonto ko shakka kuma arrijisu yana daukar ma'anar azaba inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ubangiji ta'ala yana nufin ya tafiyar muku da azaba ya arrijisu yana ɗaukan ma'anar al'ithim ma'ana yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa sai ya zanto ma'anarsa ubangiji ta'ala yana so ya tafiyar muku da zunubi sannan ar-rijsa yana ɗaukan dukkan wasu masawilu akhlaq wal a'mal dukkan wasu halaye marasa kyau da wasu ayyuka marasa kyau dan haka ubangiji ta'ala yana so ya tafiyar muku da miyagun halaye da munanan ayyuka duk wannan yana ɗaukan ma'anar arrijis kamar yadda malaman tafsiri suka fara da haka ubangiji ta'ala yana nufi ne kawai ya tafiyar muku da ƙazanta ahalal baiti ya ku iyalan gidan annabi wa yutahhirakum tathira kuma ubangiji yana so ya tsarkake ku ne matuƙa wannan aya ta zo cikin suratul ahzab aya ta 33 yastadilluna bihadhal hadith to su suna kafa hujja da wannan hadithin ala anna Allah tabaraka wa ta'ala akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala arada an yuzhiba anhumur rijsa yayi nufin ya tafiyar musu da datti ubangiji yayi nufin ya tafiyar musu da kazanta wa ma yuriduhu Allah yaqau abinda Allah ya nufa kuma ya kau yana faruwa tunda Allah ya so hakan to hakan ya faru fa'iza azhaballahu an humar rijisa tunda Allah ya ce yana so ya tafiyar musu kenan ya riga ya tafiyar tunda ya ce yuridullahu li yuzhiba abinda Allah ta'ala ya so kuma afkuwa yake da haka wannan nufi na Allah ya afku akan ahalul baiti fa'iza azhaballahu an humar rijisa idan ya tabbata Allah ta'ala ya tafiyar musu da ƙazanta ya tafiyar musu da azaba ya tafiyar musu da datti to saru ma'asumina sun zama ma'asumai kenan tunda Allah ta'ala ya ce ya tafiyar musu da shakka ya tafiyar musu da azaba ya tafiyar musu da sabo ya tafiyar musu da dukkan wata kazanta wannan ya sa sun zama ma'asumai su ma sun samu rigar kariya daga aikata kuskure ko zunubi sun zama ma'asumai kenan fa idza saru ma'asumina suka ce idan har ahlul baiti sun zama ma'asumai fa yajibu to ya zama wajibi an ya kunu hum humul aula ya zama wajibi su kasance su ne mafiya cancanta bil khilafati da kalifanci min gairihim fiye da wasunsu kun ji gabar tunda Allah ya ce yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait to wannan ya nuna cewa Allah ya tsarkake ahlul baiti Allah ya tafiyar musu da kazanta to in ku Allah ya tafiyar musu da kazanta sun zama ma'asumai kenan in ku har sun zama ma'asumai to ba wanda ya fi su cancanta zama khalifa a karkashin haka sayyidina Ali shi yafi kowa cancanta ya zama khalifa an fahimci wannan gabar wa hadha di'a'un batilun mala yace wannan da'awa ta su ƙarya ne wannan da'awar da suka yi a ƙarƙashin wannan ayar ƙarya ne li umurin kathiratin sabida al'amura da dama min ha daga cikin al'amuran awwalan na farko hazihil ayatu malan zai yi fiɗa game da wannan matsala ya ce wannan aya wahiyar latitu samma ayatar taɗihiri ita ce dai ayar da ake ce mata ayar tsarkakewa innama nazalar fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam to ai ita wannan ayar ma kawai ta sauka ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kaman yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytun fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا wannan aya in ka kalli kunshin ta tana magana ne game da matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam lastunna ka ahadin minan nisa ku fa ba daidai kuke da sauran mata ba lastunna ka ahadin minan nisa ku fa ba kamar ɗaya daga cikin mata kuke ba inittaqaina inittaqaitunna idan kun kiyaye dokokin Allah fala takhda'na bil qawli kada ku dinga tausasa magana fayatma alladhi fi qalbihi maradun wanda a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya ta sha'awa sai ya fara kwadayi yana sa rai wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi maganar da take sananniya a shari'a wa qarnafi buyutikunna Allah ta'ala ce ku zauna a cikin ɗakunanku ku zauna a gidajenku wala tabarrajina kada ku yi fita ta tabarruji tabarrujal jahiliyatul ula irin shigar tabarruji ko fita ta tabarrujin jahilan farko wa aqimna salata ku tsai da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa ati'ina allaha wa rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a innama kawai yuridu Allahu Ubangiji yana nufin liyuzhiba ankumur rijisa ya tafiyar muku da kazanta ya tafiyar muku da datti ahlal baiti ya ku iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum ya kuma tsarkake ku ta dihiran karshe na tsarkakewa wadhkurna kutuna ma yutla fi buyutikunna irin abinda ake karantawa a cikin dakunan ku min ayatillahi na ayoyin ubangiji alqur'ani wal hikimati da abin da ake karantawa a cikin ɗakunan ku na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana latifan khabira lalle Allah ya kasance mai tausayi ne khabira kuma mai cikakken sani suratul ahzab tun daga aya ta 32 har zuwa ta 34 falladhi yura'i siyaqa hadhihi alayat wanda ya lura yake la'akari ko yayi la'akari ya kula da siyaki zubin wannan ayoyi yuqinu zai tabbatar annaha wannan ayoyi fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan suna magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ai an ji siyakin ayoyin ko dillamirin yana nuna da su ake to yanzu kenan waccan aya da suka dauka suka ce an suka yi hujja da ita ya nuna cewa ba haka bane ayar ba tana magana bane sai akan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amma qaulullahi tabaraka wa ta'ala amma game da fadin Allah tabaraka wa ta'ala liyuzhiba ankumur rijsa liyuzhiba ankum ar-rijsa don Ubangiji ya tafiyar muku da arrijisa ƙazanta, kalmar ankum walam ya ƙul an kunna suka ce ai da da matan annabi ake to da Allah ba zai ce ankum ba da sai ce innama yuridu Allahu li yuzhiba ankunna shine lamirin ya nuna na mata ne wa yutahhirakum suka sake cewa da kuma wajen kalmar wa yutahhirakum wa lam yaqul ba zai ce wa yutahhirakum ba sai ce yutahhirakunna an gane ko yawa fayastadillu al-ba'd sai wasu suka yi hujja ala akan cewa annahu yanda al'amarin yake lamma ja'at huna mimul jam'i lokacin da mimun ta jama'a mimun din mimun ta jam'i ta zo dalla ya yi nuni ala khuruji nisa'in nabi kenan wannan mimun ta jam'i da ta zo tana nuna fitar matan annabi sallallahu alaihi wasallam minat tadhiri daga wannan tsarkakewa din wa dukhul aliyin wa fatimata wal hasan wal husain da kuma lokaci guda shigar aliyu da fatima da al hasan da al husain shiga wato sune suka shiga cikin wannan tsarkakewa bi dalilin hadith suka ce saboda dalilin hadithin annabi ya shigo da su cikin wannan bargo yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa har zuwa karshe wa hadha batilun wannan ma ƙarya ne an gane ko wannan cewa dan Allah ta'ala ya ce an kum a can ya ce yuridu Allah li yuzhiba an kumur rijisa da kuma wa yutahhira kum an kum yutahhira kum ba a ce an kunna ba da yutahhira kunna ya nuna cewa ba da matan annabi wannan magana ba da matan annabi ake ba wannan ba gaskiya bane li'anna al-aya bala yace domin ita wannan aya muttasilatun wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala wa qarna domin ka kalli ayar a hada take wa hiya shine qaulullahi tabaaraka wa ta'ala fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa qarna fi buyutikunna to shi kuma wannan da su ake thumma atba'aha sannan Allah ta'ala ya biyo bayan wannan siyakin bi da fadin kurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna ma yutla abinda ake karanta fi buyuti kunna a cikin ɗakunanku fal khitabu kulluhu fi hadhihi ayat maganar da ake yi gaba ɗaya a wannan ayar ko waɗannan ayoyin linisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan thaniyan abu na biyu zakarallahu azza wa jalla mimal jam'i to mu koma kan inda suka makale din lalle Allah madaukakin sarki ya ambaci mimul jam'i badala nunin niswa a madadin nunun ta mata sai kawo mimun ta jam'i li'annan nisa'a da khala ma'ahunnan nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa Allah ta'ala ya kawo mimun ta jam'i a madadin nunun niswa nunun ta mata saboda shigar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su cikin wannan aya wa huwa ra'su ahli baiti domin shine kan gidan an fahimta da aka ce ahlal baiti waye shugaban ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ra'su ahlil baiti shine ainihin wato shugaban ahlul baiti din kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kaman yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa an zaujati Ibrahim game da matar annabi Ibrahim alaihi salam قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا ملائكو سكتي أتعجبين من أمر الله yanzu kiyaye mamaki game da al'amarin Ubangiji, yanzu a cikin umarnin Ubangiji akwai wani abin mamaki, rahmatullahi rahamar Allah wa barakatuhu da albarkar Ubangiji alaikum ta tabbata a kanku ahalal baiti ya ku mutanen wannan gida. Suwaye mutanen wannan gida? Gashi an ce ankum ko a alaikum. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum an yi amfani da mimul jam'i a nan mako? Ahalal baiti innahu yanda al'amarin yake hamidun ubangiji shine godadde majidun kuma mai girma ma'a annahuma tare da cewa wannan su ahal baitin ibrahimu wa zaujatu ana magana akan annabi ibrahim ne da matarsa ina fata an gane kaga mutum biyu ne amma sai Allah ta'ala ya amfani da mimul jam'i wa qala ta'ala an Musa haka Allah ta'ala ya faɗa game da Musa alaihi salam falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun Allah ta'ala ce Musa yace alaihi salam falamma qada Musa al-ajala Allah ta'ala ce lokacin da Musa ya cika lokacin da aka yi alkawari ko aka yarjejeniya da shi sa wa sara bi ahlihi ya tafi da iyalinsa anasa min janibi turi nara ya hango wuta a gefen dutsen dur qala li ahlihi sai annabi Musa ya ce wa iyalinsa in kusu ko ku gane da waye ce shi da waye amma sai ce in kusu an gane ko kaga can annabi Ibrahim da matarsa Allah ta'ala ya ce rahmatullahi wa barakatu alaikum ba alaikuma ba alaikum ahlul bait nan kuma ga annabi Musa ya ce in kuso matarsa ce fa daga shi sai matarsa an gane ko lokacin da ya gama wa'adi ya gama kwantiragin da mahaifin ita matar ya dora masa to sai ya tafi da matarsa tun da ya biya sadaki da aka yi tafi da matarsa wa anasa min janibi tsuri nara Allah ta'ala ce sai ya hango wuta a gefen dutsen dur qala annabi Musa sai ya ce wa matarsa in kuso ku zauna inni anastu nara ni fa na hango wuta la'alli atikum minha bi khabarin yanzu ku zauna anan zan je wajen waccan wutar ko dai wala Allah in zo muku da wani labari aw jazwatin minan nari ko kuma na zo muku da garwashin wuta la'allakum tasdaluna ko kwaji dimi kaga la'allakum mimul jam'i ce wannan ko ba mimul jam'i bane da wa yake annabi Musa na'am da matarsa yake amma sai ce la'allakum tasdaluna tasdaluna jam'i ne ko ba jam'i bane na fata an gane wa kanan ma'ahu zawjatuhu kuma fa annabi Musa da shi da matarsa ne kawai bari a sake baka wani misalin wa qaulum ra'atil aziz li zawjiha haka imra'atul aziz matar sarkin nan da ta ce wa mijinta ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ma jaza'u man arada bi ahlika waye waye ahli ahlihi din ba ita ce ba amma kaga sai ta ce ahlika kai ka ce wasu taron mutane ne ko ta ce menene sakamakon wanda ya nufaci iyalanka da mummunan abu ta'ani nafsa kaga anan fa da tace ahalihi tana nufin kanta fa qaulullahi kenan fadin Allah ma kawai yuridullahu ubangiji ko Allah yana nufin li yuzhiba ankum rijsa ya tafiyar muku da kazanta ahlal baiti ya ku iyalan wannan gida wa yutahhirakum tathira ya kuma tsarkake ku tsarkakewa wa qala huna ankum kaga anan sai ce ankum me yasa Allah ta'ala ya ce ankum anan sai mala yace lidukhulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a nisa'ihi saboda shigar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matansa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya la anna aliyan wa fatimata wal hasana wal husaina dakhalu dhimna hadhihi al-aya ba wai dan aliyu da fatima da al-hasan da husain sun shiga kunshin wannan aya bane wa inna ma kana aliyun wal hasana wal husain wa fatimatu radiyallahu anhum min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam kawai da aliyu da alhassan da husain da fatima Allah ya kara musu yadda waɗannan sun shiga cikin iyalan gidan annabi ne bi dalili hadithil kisa ta hanyar dalilin hadisin bargo la bi dalilil aya ba da dalilin wannan aya ba in kam wannan ayoyi ne akan matan annabi zalla take suke magana amma ba a kokonto aliyu da fatima da alhassan da hussein babu kokonto suna cikin iyalan gidan annabi amma sun shiga iyalan gidan annabi ba da hujjar wannan ayar ba sai dai a yi hujja da hadisin alkisa domin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya jawo ya kira aliyu ya shigar da shi bargo ya kira alhassan ya shigar da shi bargo hussein ya shiga bargo fatima ita ma ta shiga sannan sai ya ce inna ma yuridu allahu li yuzhiba ankum ar-rijs ahli al-bait wa yutahhirakum tatheera bayan already matansa su suna ciki ko kun fahimci wannan ma'ana su matan annabi dama suna cikin ahlul bait to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna cewa da Aliyu da Fatima da Alhassan da Husaini su ma suna cikin ahlul baiti to shine yanzu da hadisin alkisa da Aliyu da Fatima da Alhassan da Husaini suka shiga cikin ahlul baiti amma wayancan ayoyin suna magana ne akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sune ahlul baiti anan a waccan wannan ayoyin mafhum fa hadithul kisa hadisin bargo din nan huwa alladhi yadullu shine wanda yayi nuni ala anna aliyan akan cewa sayyidina ali wa fatima da nana fatima wal hasan da sayyidina al hasan wal husayn da sayyidina al husayn min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahali iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika abinda yasa haka kuwa lamma ghattahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil kisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube su da wannan bargo wa qara'a sai karanta inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sai karanta wannan aya fa adkhalahum fi ahli baiti sai shigar da su cikin iyalan gidansa an fahimta ko kaga ayoyin suna magana akan matansa to sai so ya shigo da waɗannan cikin iyalan gidansa to shine bayan ya shigo da su cikin bargo sai ya karanta wannan ayar kenan su ma sun shigo ciki salisan abu na uku inna ma'ana ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle hakika ma'anar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'adda zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake iya matan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wa ya ta'adda aliyan ya tsallake aliyu wal hasana ya tsallake al hasan wal husaina ya tsallake al husain wa fatimata ya tsallake fatima ila gairihim har zuwa kan wasunsu abu na uku banda matan annabi sallallahu alaihi wasallam banda aliyu da alhassan da alhussein da fatima banda waɗannan to ba su kaɗai ba ma kalmar ahalul baiti ta ƙunshi waɗannan kuma ta tsallake su ma ta shigo da wasu mafahim shi ne abin da yake so ya kawo maka a nan kama fi hadithi zaid bin arkam kamar yadda ya zo cikin hadithin zaid bin arkam radiyallahu an wa annahu lamma qila lahu lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu min ahli baitihi ko lokacin da aka tambayi shi zaidu bin arkam cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahalin gidansa qala nisa'uhu min ahli baitihi ce kwarai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin iyalan gidansa walakin ahla baitihi alladhina hurimu sadaqata wahum sai dai iyalan gidan annabi waɗanda aka haramta musu cin sadaka su ne alu ali wa alu ja'farin wa alu aqilin wa alu abbas alu baiti sun ƙara faɗaɗa ko ba su ƙara ba da hadisin zaid bin arkam kaga kenan iyalan gidan aliyu ahlul baiti ne iyalan gidan ja'far ahlul baiti ne iyalan gidan aqil ahlul baiti ne iyalan gidan al-abbas duk ahalul baiti ne wanda kaga wayancan ayoyin da muka karanta matan annabi ahalul baiti ne hadisin kisa da muka karanta aliyu da fatima da hassan da hussein su ma ahalul baiti ne hadisin zaid bin arkam da muka karanta ya shigo da iyalan gidan ali duka ya shigo da iyalan gidan ja'far duka ya shigo da iyalan gidan aqil duka ya shigo da iyalan gidan al-abbas dukansu mafhum qala sai ya ce kullu ha'ula'i duk waɗannan alu ali alu ja'far ali aqil alu abbas waɗannan dukkaninsu hurimar sadaka an haramta musu cin sadaka ko kullu ha'ula'i hurimar sadaka sai aka tambayi zai bin arkam yanzu duk wa'annan da ka lissafa wa'annan family din familin gidan ali familin gidan ja'far familin gidan aqil familin gidan al-abbas duk an haramta musu cin sadaka qala na'am zaid bin arkam yace kwarai kuwa idan to kaga ashe tunda haka ne ittasa'a mafhumu ahlil baitin nabi mafhumi ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ashe fahimtar iyalan gidan annabi fahimtar ahlul baiti ta ƙara fadada ila akthar min zalika fiye da haka fiye da yanda ka sani a baya to ashe familin gidan annabi kalmar ahlul baiti ta yi fadin da ba iya matan annabi bane kadai ba iya aliyu fadima hasan da husaini bane kadai har da alu aliyin da alu ja'far da alu abbas da kuma al aqil fahum nisa'uhu bi dalilil aya iyalan gidan annabi matansa ne ta dalilin waccan aya da muka karanta wa aliyun wa fatimatu wal hasan wal husaini bi dalil hadithil kisa' da Aliyu da Fatima da Alhassan da Hussein su ma iyalan gidan annabi ne ta dalilin hadisin Alkisa bargo wa bi dalilin hadisin Zaid bin Arkam bin Arkam ta dalilin hadisin Zaid bin Arkam shi kuma wa alu wa alu Abbas wa alu Abbas bin Abdul Muttalib iyalan gidan Abbas bin Abdul Muttalib su ma ahlul bait ne wa alu Aqil bin Abi Talib iyalan gidan Aqil bin Abi Talib su ma ahlul bait ne وآل جعفر بن أبي طالب إيالا جعفر بن أبي طالب سما أهل البيت نه وآل علي بن أبي طالب دا إيالا جدن علي بن أبي طالب سما أهل البيت نه بدليل حديث زيد بن الأرق بن أرقم تدليل حديث زيد بن أرقم وكم بسكنت وانا فشم بكين دا مالين يي فكل هؤلاء يتي دو وانا hum ahalu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu iyalan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam jami'u bani hashim kai dukkan banu hashim min alil baiti suna cikin iyalan gidan annabi wa hum kullu man wa hum kullu man hurima sadaka sune duk waɗanda aka haramta musu cin sadaka din nan to suna cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bi dalili hadisi abdul muttalib bin rabi'a bin al harith shi kwata inda za ka gane banu hashim gaba ɗayansu waɗanda aka haramta musu cin sadaka su ma ahlul baitin annabi ne saboda hadithin abdulmuttalib ibn rabi'ata bin al-harith bin abdulmuttalib qala yace ijtama'a rabi'atu bin al-harith wal abbas bin abdulmuttalib da rabi'atu bin al-harith da al-abbas bin abdulmuttalib sune suka haɗu faqala sai suka ce wallahi lau ba'athna hadain al-gulamain suna da yaya al-rabi'atu bin al-harith yana da da abbas bin abdul muttalib shi ma yana da da to sai suka hadu suka tattauna sai suka ce me zai hana mu aika waɗannan yaran namu qalali walil fadl bin al-abbas qalali al-qa'il qalali huwa abdul muttalib bin rabi'a wanda yace qalali suka ce da ni waye ya ce suka ce da shi shine abdulmuttalib ibn rabi'a shi kuma sunansa al-muttalib ismuhu al-muttalib wal ma'ana ma'anar wannan magana anna kullum min rabi'ata wal abbas duk gaba ɗaya da rabi'a da abbas arsala waladaihi masu suka aika ƴaƴansu guda biyu dawa dawa da abdulmuttalib da wal fadla da al-fadlu fadl bin al-abbas suka aika su ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato liyadulu ba amalan dan su nemi wani aiki yasta'inani bihi ala zawajihi ma sun kusa aure ne da al-fadl bin abbas da abdul muttalib sun kusa aure to sai iyayensu rabi'a da kuma al-abbas sai suka ce ku je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan yana dan ba mutane su je karko zakka su ma a fita musu da kasansa a ciki ana babba mutane kaza ana yin kaza kuma ku je a dan baku wani asamin ko a baku wani aiki ko kwa samu abin da zai taimaka muku a auren ku da za ku yi an fahimta dan haka sai suka aika su ila rasulillah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu da suka je sai suka yi wa manzon Allah magana fa ammarahuma ala hadhi wato fa kallamahu sai suka ce ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu ku yi masa magana fa'ammarahuma ala hadhihi sadaka an gane ko wato ya shugabantar da su akan karɓo zakka su ma fa'adda ya ma yu'addin nasu su ma su je su kawo abin da mutane suke kawowa na zakka wa asaba min ma yusibun nasu su ma su dan samu abin da mutane suke samu sakamakon karɓo zakka domin kaga sun shiga cikin al'amilina alaiha kenan qala ya ce fa bainahuma fi zalika suna cikin wannan tattaunawa ai gaskiya kamata ya mutura yaran nan su ma su je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi ya ba su dama su ma tura su wata kasar ko wani garin su karbo zakka in sun kawo su ma irin abin da ake ba mutane na raban su su ma su samu suna wannan tattaunawa kawai ja'a ali bin abi talib sai ga ali bin abi talib ya zo fa waqafa alaihi ma sai ya tsaya tare da su ya tsaya wajen su fa zakara lahu zalika sai suka ce kaji shawarar da muke yaran nan da abdulmuttalib da kuma al'abbas alfadul kai abdulmuttalib da alfadul muke so mu tura wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaji-kaji suka gaya masa faƙala aliyu bin abi talib sai aliyu bin abi talib ya ce musu la taf'ala karku yi karku aika su fa wallahi ma huwa bi fa'ilin yace na rantse muku da Allah annabu ba zai ba ba zai sa su ba ko kun tura su ba zai sa su ba fantahahu rabi'a ibn al-harith sai rabi'atu bin al-harith ya nufi sayyidina ali fa qala sai ya ce wallahi ma tasna'u hadha illa nafasatan minka alaina yace wallahi wannan abin ba komai ne yasa kake mana haka ba hasada kake mana an bayyanta ko shi sayyidina ali ya ba su shi da suka ce ga abin da suke kudiri yace in in karku in ma kun tura su annabi ba zai ba to sai ɗaya daga cikin su rabi'a bin al-harith sai ya nufi sayyidina ali ya ce da shi wallahi ma tasna'u hadha ba abin da yasa kake yin wannan abin da kake ka faɗa illa nafasatan minka alaina ya'ani tahasuduna kawai hasada kake mana fa wallahi laqad nilta sihra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi kai ka riga ka dace ka samu rabanka don ka zama sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama nafasnahu alaika mu ba mi ma hasada ba da ka zama sirikin manzo Allah bai ma hasada ba sai yanzu da mun ce yaran mu su ma su je su samu sai kai mana hasada an fahimta ko qala ali sayyidina ali yace arsiluhuma Allah ya ba ku hakuri ku tura su fantalaqa sai suka tafi wattaja ali ali ya samu guri yake shingida qala ya ce falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallar azhar sabaqnahu ila al-hujra sai muka yi maza muka riga shi shiga gida tunda su ma yan cikin gida ne ko suka ce annabi ya idan da sallah kan ya shiga sai muka riga shi shiga gida qala me ba mu labari yace fa qumna indaha sai muka tsaya a daidai gida ko kofar gida hatta jaa har manzo Allah ya zo fa akaza bi adhanina sai kama kunnuwan mu guda biyu thumma qala sannan sai yace akhrija ma tusarrirani thumma dakhala wa dakhalna alai an gane ko fa akaza fa akaza bi adhanina yace sai kama kunnuwan mu thumma qala sannan sai yace akhrija ma tusarrirani an gane ko ku dan fito ma tusarrirani kar ku riga ni shiga kar ku shiga sun ma da khala sannan sai ya shiga wadda khalna alaihi sannan sai muka biyo shi daga baya sai muka shiga wa huwa yawma idhin a wannan ranar inda zainab binti jahash a ranar girkin zainab binti jahash yana yana gidanta qala me ba mu labari yace fatawa kalnal kalama sai muka wakilta ɗayan mu yayi magana thumma takallama ahaduna ɗaya daga cikin mu sai yayi magana faqala sai ce ya rasulullah ya maikin Allah anta abarrun nas kai ne mafi kyautar mutane mafi karamci wa ausalan nas kai ne mafi sadar da zumuncin mutane wa qad balagna nika ya maikin Allah mun isa aure waji'ina litu'ammirana zuwa muka idan ka shugabantar da mu ala ba'd hadhihi sadaqat wajen karbo wannan wani bangare na zakka da ake karbowa daga mawadata fa nu'addiya ilayka mu mu je mu karbo mu kawo maka kama yu addinasu kama yadda muka ga mutane suna karbowa suna kawowa wa nusibu ma yusibu na mu ma mu dan samu irin abin da suke samu qala mai ba da labari yace fasakata tsawilan manzo Allah yayi shiru tsawon lokaci hatta aradna an nukallimahu har muka yi nufin mu sake masa magana ko bai ji mu ba ko kuma muka yi nufin mu sake magana qala yace waja'alat zainab tulmi'u alaina min wara'il hijab sai zainab take ta yi mana alama ta bayan labule Allah tukallimahu tace an gane ko tace ka ku sake man magana ku kyale shi wannan dogon tunanin da annabi ya yi shiru bai ce musu komai ba su da za su kare masa magana sai zainab binti jahash ta bayan labule ta ce ta musu ishara shine ainihin wato wato waje alattul mi'u alaina sai ta dinga yi mana nuni min wara hijab ta bayan labule Allah tukallimau suka ta ce kar ku sake masa magana qala mai bada labari yace thumma qala can sai manzo Allah yace inna sadaqata la tambage li ali muhammadin inna ma hiya awsaqun nas ce ku yi hakuri ba za a baku ba domin ita sadaka ba ta cancanta ba ta dacewa ga iyalan annabi muhammad domin ita zakkan nan ba komai bace face dattin mutane ko kazantar da mutane suke wato kazantar mutane ce ina fata an gane yanzu kuka duba anan wannan hadisin da doguwar kissar yana tana nuna me tana nuna fadin ahlul baiti kenan banda iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam banda su sayyidina ali da fatima da ƴaƴansu banda kuma alu abbas alu aqil alu ali da ali abinan ja'far ko banda su hadda kuma suwa hadda banu hashim domin kaga gashi a ƙarshen wannan kissar da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ita zakka ko sadaka ba ta halatta ga iyalan Muhammad su waye iyalan Muhammad su waye suka zo suka tambaye shi da banu Hashim ne suna ciki domin al-Fadl ne da Abdul Muttalib su suka zo neman a ba su su ma appointment na karbo zakka kamar yadda ake ba sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu a'a ai mu ba mu cin kazanta ce zakka ko sadaka kazantar mutane ce kuma mu ba mu ci ina fata an gane to kaga da wannan sai shi ma ya sake nuna maka kalmar ahlul baiti tana da fadi wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu zaka babu tarki isti'mali alin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaka babun da yazo na wato ba a nada iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karbo zaka hadisi mai lamba ta 1072 to saura minti nawa kar mu tafi kuma mu shiga daji mu kwana a daji za mu iya kara? tsara minti na uku to ina ganin gara mu tsaya a nan don muka shiga wannan shi ma ba fuskantarsa za a yi ban ba mu yi shi duka ba ina ganin za mu iya tsayawa a gaba ta hudu rabian insha Allah a sati mai zuwa insha Allah sai mu dora abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik